da tafsirin alkur'ani mai girma wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala yau za mu tashi farkon suratu al'ala yau muna wato takwas ga watan sha'ban shekara ta 1446 ba hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da bakwai ga watan biyu shekara ta 2025 miladiya suratul ala ita ma tana cikin sorori wanda suke makkiya muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya datar da mu wajen karantawa daidai da fasarawa daidai tare kuma da fahimtar ma'anonin ayoyin da kuma aiki da su
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله بخاء أحوى طيب حياك الله الله تبارك وتعالى يتي سبح اسم ربك الأعلى كي تزبيه دسونا أبنججنك مدوككي wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yace sabbih isma rabbikal a'la malaman tafsiri daga cikin magabata wasu ka ce abinda ake nufi shine ka ce subhana rabbiyal a'la sabbih mana ka yi tasbihi da kuma isma rabbikal a'la ka yi tasbihin wato sunan ubangijin ka madaukaki shine ka ce subhana rabbiyal a'la kamar yadda ake faɗa cikin sujjada saboda haka wannan shine abin da yawa daga cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tabi'ai suka tafi cewa faɗin Allahu tabaraka wa ta'ala sabbih isma rabbikal a'la ana nufin kace subhana rabbiyal a'la an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya karanta wannan aya sabbi ismi rabbikal a'la sai ya ce subhana rabbiyal a'la ko in yaji wani ya karanta ma yakan ce subhana rabbiyal a'la tunda Allahu tabaaraka wa ta'ala ne yayi umarni cewa sabbih wannan siga ce ta amr wato umarni sabbih ismi rabbikal a'la kai tasbihi da sunan ubangijinka madaukaki wasu kuma suke cewa ma'anar ayar shine sabbih ismi rabbikal a'la ka tsarkake Ubangijinka maɗaukaki sai suka ce ism ɗin kalmar ism ɗin sila ce ma'anar zancen shi ne sabbih rabbikal a'ala sabbih rabbikal a'ala tsarkake Ubangijinka maɗaukaki ba ka tsarkai tasbihi ko tsarkake da sunan Ubangijinka maɗaukaki ka cewa kamar wato akwai kamar nanaci ko na makamancin haka domin suke cewa ai ba dama mutum ya zo yin tasbihi ma ya ce subhana ismi rabbillah subhana ismillah ko subhana ismi rabbi mutum ba zai faɗi wannan ba zai ce tsarki ga sunan Allah tsarki ga sunan ubangiji sai dai ce me tsarki ya tabbata ga Allah subhanallah ko subhanallah na wata gani da saboda kawai suke cewa sabbih ismi rabbikal a'la din nan mana ka yi tasbihin sunan ubangijinka tasbihin kuma ana nufin tsarkakewa mana ka tsarkake sunan allahu tabaraka wa ta'ala sunayensa sifofinsa subhanahu wa ta'ala wannan aya ta zo da siga ne ta amur to shi tasbihi yana daga cikin al'amura wanda baki yake furtawa gaba ɗaya wanda allahu tabaraka wa ta'ala yake son su tasbihi yana daga cikin abin da suka fi komai wanda Allah ta'ala yake so ya fitar daga bakin bawa shine tasbihi shi yasa alqur'ani yazo da dukkanin siyag din na lokuta wato amri kamar a wannan sura din sabbih isma rabbikal ala kaga fi'li amri ne umarni kai tasbihi a wata ayar ko wasu guraren kuma sai ya ce yusabbihu lillahi يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم طيب طيب بارك الله فيك الله تبارك وتعالى yace yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin kasai suna tasbihi ga Allah tabaraka wataala kaga wancan fi'ili mudari'i ne ma'ana yanzu kenan yusabbihu lillahi suna tasbihi ga Allah yanzu gashi a wannan ayar kuma me sabbih isma rabbikal ala kai tasbihi umarni fi'ili amri a watar ayar kuma fi'ili me mudari'i to a wani gurin kuma Allah tabaraka wataala ce sabbaha lillahi سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو على كل شيء قدير Allah tabaraka wa ta'ala ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin kasai sun yi tasbihi ga Allah tabaraka wa ta'ala kaga wannan fi'ili madi ya riga ya gabata kenan tasbihi ya zo cikin alqur'ani fi'ili amri fi'ili mudari'i fi'ili me madi duka tasrifatul lugha thalasa wato lokuta dama lokuta uku ne ko dai abu a ce yi kaza yanzu ana yi an riga an yi dama lokutan ne kawai wato umarni da kuma yanzu ana yi da kuma an kammala to anishin masdarin kalmar ma Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗe ta cikin Qur'ani yace fa subhanallahi فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون hayyaka Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun sarki ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala yayin da kuka wayi gari da kuma yayin da kuka yini kenan dukkanin wato lokuta da ainihin kalmar ma ta tasbihi sun zo wato sun zo duka cikin alkur'ani mai girma yana daga cikin al'amuran da wato ‘yan aljanna za su yi a cikin aljanna amma ba da nufin taklifa ba taklifi ba mana ‘yan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yulhamuna tasbiha kama yulhamuna nafas au kama qala sallallahu alaihi wasallam ‘yan aljanna za a musu ilhama na yin tasbihi kamar yadda aka sa musu yin numfashi haka za su yi ta yin tasbihi saboda Allah ta'ala yana son tasbihi shi yasa ya zama to har a aljanna ma ana yi amma ba a matsayin an ɗora mutane dole ba ko a matsayin ibada su yi a rubuta musu lada ba a'a saboda daɗinsa kawai ‘yan aljanna ma za su raka yin tasbih a aljanna ma ana yi kamar yadda ake yin numfashi ba kama san yaushe kai ba to haka tasbihi ‘yan aljanna za su raka yin tasbihi a cikin aljanna Allahu tabaraka wa ta'ala ka samu a ciki so daga tasbihi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marra huddat khatayahu duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi so 100 a cikin yini an yaye masa an wato an kankare masa laifukansa kurakuransa yana da girman sha'ani wato tasbihi sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace allazi khalaqa fa sawwa rabbikal a'la din da yace kai tasbihi kana mai tsarkake shi sai ce allazi khalaqa shine wanda ya halitta ya halicci dukkanin halittu fasawa ya daidaita halitta din ya halicci dan adam ya masa kafafu biyu hannaye guda biyu inda zaka ga wani da kafafu guda uku sai ka ga bai me bai daidaitu da kyau ba idan ka ga wanda kafafu guda kafa daya sai ka ga bai duk dai me bai kyau ba in yanzu aka ce ga wani mutum da kafa a tsakiya guda ɗaya ce amma a tsakiyarsa take sai ga ba zai kyan gani ba shine Allah tabaraka wa ta'ala ce allazi khalaqa fasawwa shine wanda ya halitta ya kuma daidaita halitta din na fata an fahimta shine ya halicci dabobi na gida da na dawa dukkanin wata dabba sai kaga yanda Allah ta'ala ya halicce ta din tafi kyan gani a haka idan ya zamto ta samu wani halal ta samu wani hadari ko wata naƙasa sai ka gaba ta yi kyan gani ba yadda Allah tabaraka wa ta'ala yi ta din nan dai tafi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallazi qaddara fahada wallazi kuma shine ne wanda qaddara ya qaddara al'amura fahada ya kuma shiryar da halittu zuwa ga abin da ya kaddara musu din Allah tabaraka wa ta'ala shine wato ya kaddara allazi qaddara wasu maka wato wasu daga cikin qurra suna karantawa da shadda allazi qaddara wasu kuma bi takfif allazi qadara allazi qaddara amma dukkanin su ma'anar su daya ko qadara din ko qaddara din duka daya ne wasu daga cikin magabata suke cewa allazi qaddara shine wanda ya kaddara alkhairi da kuma sharri ya kuma nusar da dan adam ga alkhairi ga sharri ya zaɓaran kansu guda ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya alkhairi da kuma kishiyarsa a rayuwar duniya sai biyo ɗan adam dama da izininsa ya ba shi dama ya zaɓa shi ya sama idan ɗan adam ya zaɓi mummuna ba shi da uzuri ya ce ai Allah ne ya ɗora shi akan wannan a'a Allah ta'ala ya ba shi dama a wannan ya zaɓarwa kansa ne allazi qaddara fahada wanda ya kaddara al'amura ya kuma shiryar da halittu ga abin da ya kaddara musu shine wanda ya kaddara dan adam ya ci kalar abincin dan adam ya kuma fahada ya shirya da dan adam yanda zai ci kalar wannan abincin shine ya kaddara wa dabobi abincin su ya kuma shiryar da su yanda ake cin abincin nasu ta yanda ita ma dabba sai kaga idan za ta ci abinci kaza da yanda za ta ci wancan da bambanci inda za ta ci karmami ko ciyawa ya sha bamban da yadda za ta ci dusa ko tsaki ko gari duka wannan fa wato wanda ya ce ka tsarkake shi ne kada ka haɗa shi da komai shi ya shirya da waɗannan halittu zuwa ga cin abincin kai kanka ko baka taɓa cin abu ba idan ka gan shi kawai da ido ko ka taɓa shi ka je ne laushinsa ko wato ko taurinsa za ka ji ka fahimci ya kamata ka ci wannan abin Allah tabaraka wa ta'ala shine allazi qaddara fahada ya qaddara al'amura kuma shirye da dan adam wajen wannan abin idan kai tsam da ranka ka kalli yanda mutane suke cin al'amura wato abinci sai ka ga wane ne ya ce mutane su dauki dawa ne su rika amfani da ita matsayin abinci shinkafa a matsayin abinci alkama ga wasu tsirrai kuma suna yin 'ya'ya ba amma shuka su ba amma su ɗin kuma ba amfani da su Allah tabaraka wata'ala ne shine kaddara ya kaddara mutane shinkafa da gero da dawa din da duk abin da suke ci fahada kuma shirye-shirye da su cewa su yi garin dawas su yi rude su sai ka idan wato al'amura in ka tsaya ka zurfa ka zurfa tunani kawai sai dai ka ce subhanallah so zaka ga ba za ka ji ga littafin da aka ce ko ga hadisin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane yana ga musu cewar ga abinci in za a yi abinci a yi ɗan sanwa biyu a yi ɗan wake a yi talge a yi kaza duka za ga babu wannan abu amma ya aka yi mutane sun zo sun riƙi kaza a matsayin abincinsu kuma suna sarrafa shi haka ɗin wanda kuma ba abincinsa ba ne in ya zo zai sarrafa shi a matsayin abinci sai ka samu bai iya ba bai sanya da ake wannan abu Allah ta baraka wa ta'ala shi ya halicci mutane ya kaddara musu su ci wannan abin sai ya shirye da su ga yanda za su yi wannan abincin to iya wannan kadai yana gwada maka girman Allahu tabaraka wata'ala ya sanya wa dan adam wato fahimtar ga yanda ya kamata ya dafa wannan abin idan aka dafa shi saban kun ba wahayi aka yi masa ba in aka dafa shi sabanin haka sai ya zanto bai yi dadi ba kuma ba zai ciwo ba duka wannan girman Allah tabaraka wata'ala ya kamata idan bawa yayi tunani akan wannan ya ƙara garin girman Allahu tabaraka wata'ala ya bautata wa Allahu tabaraka wata'ala ya gane fa Allah shine mai komai shine komai kowa ba za ka taɓa jin hadisi an yi maganar cewar ai an zo an dafa shinkafa da wake diyawa larabawa san shinkafa da wake ba to amma ya aka yi ko kuma a garinku shinkafa da wake me ya faru gashi abin an sami bambanci tsakanin waɗanda aka yi wahayi suna raye da ku kalar abincinku ya aka yi toko samun wannan abu ɗan wake suka samu ba amma sani shi ba kwata-kwata wanda wasu ma sani ba bai taɓa gani ba ma in ka nuna masa wani abinci wannan mene ci ake kuma abin Allahu tabaraka wa ta'ala ya kaddara bayi za su ci wannan ya kuma shirye da su ga yanda za su tanadi wannan abin su ci to wannan fa shine Allahu tabaraka wa ta'ala allazi qaddara fahada sai Allah tabaraka wa ta'ala yace kuma shine wallazi akhraja almar'a shine wanda ya fitar da makiyaya wato ya fitar da tsirrai dabobi su ci su zamto dabobin kuma amfanin ku ne ku ku hau ku sha nonon ku ci naman ku amfana da su duka wannan fa Allah ta'ala yayi su ne a matsayin ni'ima gare ku dan ku bauta masa subhanahu wataala wallazi akhraja almar'a kuma shine wanda ya fitar da wato ainihin almar'a sune al'ushub wato tsirrai ko wato ciyayi wanda dabobi suke ci Allah tabaaraka wataala da ya sanya ya tsirar da wannan tsirrai din koraye faj'alahu sai kuma ya sanya wannan ciyawa din ko wannan makiyaya din bayan da kore shar take gusa'an sai sa ta ta zamto daga baya sai ta zamto wato yayi karmami gusa yayi karmami bayan da kore shar ne amma sai daga daga baya mai ya zama kore idan ka je daji ka sami irin yaryadi ko wani yumbururu ko dai wani abu da dabobi suke ci idan damuna ta wuce in ka koma gurin sai ka ga gashi a hakan ya bushe yayi da kore yanzu kuma ya canza kala ya dawo yalo yalo daga baya zuwa yi baki ma Allah tabaraka wa ta'ala yace faj'alahu gutha'an sai sanya wannan almar'a din makiyaya din bayan da kore take sai ta zamto wato ta zamto karmami ahwa wanda yake baki sai ya zamto baki ma daga baya duka wannan Allah tabaraka wa ta'ala shine mai wannan na'am سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ون- ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى حياك الله الله تبارك وتعالى yace sanuqri'uka fala tansa Allah tabaraka wata'ala yace za mu karantar da kai wahayin da mala'ika Jibril yake kawo maka fala tansa ba za ka mance shi ba illa ma sha Allahu sai dai abinda Allah tabaraka wata'ala ya so ne ya mantar da kai shi saboda zai canza da wani wannan illa ma sha Allah ba ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana manta wahayi ba ne a'a shi a karan kansa sallallahu alaihi wasallama abin da ya shafi na yau da kullum yana mantuwa nasa na kai kawo na yanayin rayuwa shi sa wata rana an zo yin sallar azhar ko la'asar sallah mai raka'a hudu sai ya raka'a biyu sai ya sallame sai ya jiyo irin yadda limami yake juyowa sai ya tafi jikin wani dan sanda da yake gefen wato inda yake tsayuwa ya zauna a gurin sahabbai kuma sun ga gashi raka'a biyu aka yi sun san kuma sallar nan mai raka'a hudu ce sai suka rabu gida biyu wajen tunani wasu suke ganin cewar suka fara tunanin ko dai wahayi aka yi aka rage sallar nan ta dawo raka'a biyu ne shi sa raka'a biyu wasu kuma suke ganin cewar ta ko kuma mantawa yayi ne amma yana mantuwa ne ko kuma yaya al'amarin yake ne sahabbai suna so su gaya masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu kwarjini kowa ya kasa tambaya sai wani mutum da ake ce da shi zuliyadain wani mai dogayen hannu haka sabai suna ce masa zuliyadain saboda dogayen hannayen da yake da su sai shi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka manta ne ko kuma an rage sallah ne yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ka an rage sallan ne a wahayi aka yi cewa an rage mai raka'a hudu ta dawo biyu ko kuma mantuwa kai sai ya ce ba a rage sallah ba ya tambayi sahabbai abinda zuliyadeni yake faɗa haka ne cewa ban cika sallan nan ba raka'a biyu ne suka ce iya rasu da raka'a biyu kai sai ce aini din ma dan adam ne kamar ku ina iya mantuwa idan na manta ku tunasar da ni inji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kina ya gwada me yana iya mantuwa amma abin da ya shafi wahayi umarni na Allah tabaaraka wa ta'ala bai ya manta wannan ba abin da Allah ta'ala ya aiko shi da shi ya manta ina fata an fahimci wannan amma shi a karan kansa zatiyan yakan iya mance abu sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce sanuqri'uka falatansa za mu karantar da kai falatansa ba kuma za ka manta ba illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ta'ala ya so wato shi ya so ya mantar da kai daga cikin wahayin a matsayin me za a shafe wannan hukuncin a maye gurbinsa da wani ma nan min ayatin ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها بخير منها أو أو مثلها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير حياك الله الله تبارك وتعالى يتي ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير الله تبارك وتعالى يتي أبند مكا شافي مكا غوجيشي نوس آيوي أو ننسها ko muka mantar da kai su na'ati bi khairin minha aw mithliha za mu kawo wanda suka fi wannan ko kuma kwatankwacin wannan din saboda ka illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ta'ala ya so ya mantar da kai saboda ka sai ku manta shi sai na Umar yake cewa da akwai wata aya wata sura da muka haddace ta kamar suratul a'raf amma duk yanzu mun manta ta duk an mantar da kowa ita ma Allah kenan subhanahu wataala saboda ya so ya goge wannan surar ma gaba daya sai matar da duk wanda ya haddace ta aka manta wannan surar sai dai wane ce ina ganin dai ta kai tsayin sura kaza ta kai tsawon sura kaza amma dai nima na manta ta kaf an zare ta daga zakata daga kokalan mutane kaf lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu ayoyin an shafe hukuncin su amma suna nan a rubuce cikin alqur'ani amma suna nan waɗansu kuma suna a wato bassa nan amma hukuncinsu kuma yana nan an shafe karatun amma kuma hukuncin yana nan waɗansu kuma da hukuncinsu da karatunsu ɗin ma rubutunsu duka an shafe illa ma sha Allah sai dai abin da Allah ta'ala ya ga dama sai ya mantar da kai shi ya shafe shi ya kawo ta ayar mai gurbin na fatan gani sai Allah tabaraka wa ta'ala yace innahu ya'lamul jahra lalle shi Allah tabaraka wa ta'ala fa ya san abin da yake na fili na daga maganganu da kuma ayyuka wama yakfa da kuma abin da ya ɓuya duk abin da yake ɓoye shi ma Allah ta'ala ya sani ba kamar ɗan adam bane idan abu ya ɓuya bai sani ba wanda ya bayyana ya sani shi Allahu tabaraka wa ta'ala ya alamul jahra ya san abin da yake fili wama yakfa da kuma abin da yake ɓoye sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wa nuyassiruka lil yusra za mu sauƙaƙe ka ga ainihin al-yusra ma'ana za mu sauƙaƙe maka damar yin ayyuka na al-yusra wato ayyukan samun aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama wa nuyassiruka lil-yusra za mu sauƙaƙe maka mu hore maka wato yin aiki na samun al-yusra wato aljanna idan Allah tabaraka wa ta'ala ya nufaci bawa da samun aljanna da samun alkhairi sai ya hore masa aikin da zai yi don ya samu aljanna din shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa idan Allah ta'ala ya nufaci bawa da alkhairi yana son sa sai ya dora shi akan wani aikin alkhairi sai kuma ya karbi rayuwarsa akai sai ka samu mutum da bai damu da kaza na alkhairi ba bai damu da nafilfili ko bai damu da zuwa gurin karatu ko bai damu da wani aiki na alkhairi ba dai sai zo ya kama yana farawa yana yi yana yi sai Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa to Allah ta'ala yana son sa ne sai ya dora shi akan wani aikin alkhairi kuma sai ya karɓi rayuwarsa akai ya Allah ta'ala ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe wannan shi ake kira da mai kyakkyawan ƙarshe mutum ya mutu kuma ya rungumi addinin Allah ya rungumi kyawun ayyuka sai Allah ta'ala kuma ya karɓi rayuwarsa wa nuyassiruka lil yusra zamu hore maka mu sauƙaƙe maka al yusra wato kyakkyawan aikin da zaka sami aljanna sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce fadhakkir kai wa'azi da alqur'ani mai girma in nafa'ati dhikra idan wa'azin zai yi amfani. Wancan ayata wato wacce gabata, sanu ƙuri'uka falatansa da ake masa wahayi, wannan wahayin shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ce, fazakir kai wa'azi da shi. Ya ce, za mu karantar da kai abin da Jibril yake saukar maka da shi na wahayi, falatansa ba za ka manta ba. Sau da a lokacin Annabi sallallahu Alaihi wasallama, idan mala'ika Jibril ya fara fada karanto aya kafin ya je ƙarshe sai fara bi sai Allah tabaraka wataala ce a za mu karantar da kai ba za ka manta ba sai dai abin da Allah ya so shi kuma zai canza da wani ne ba sai ka yi gaggawa ba ka bari in ya kammala aya sannan sai ka fada Allah tabaraka wataala ya alƙawarin cewar me zai fahimtar da shi sai ya ce fa zakkir kayi wa'azi in nafa'at dhikra idan wa'azin zai yi amfani cewa in na fa'ati zikira in zai amfani wannan an faɗi ɓangare ɗaya ne abinda ake nufi in zai yi amfani kuma ba zai yi amfani ba kai ƙur'ani yakan zo da wannan usulubin da yawa ya zo da wato ɓangare ɗaya ana nufin ɓangare biyu kuma fazakir in na fa'ati zikira kai wa'azi in wa'azin zai yi amfani to abinda ake nufi a kamar wato imamul bagawa yake cewa wal ma'ana na fa'at au lam tanfa' wato wa'azin zai yi amfani ko ba zai yi amfani ba ka yi kawai dai an takaita ne inna malam yuzkar alhalatu saniya ba a ambaci ɗaya ɓarin ba ne sai aka ambaci mai ɓari ɗaya fazakir inna fata zikira kamar da Allah ta'ala ce sarabila taqikumul harra ai cewa taqikumul harra wato tufafi da Allah ta'ala ya baku dan su muku maganin zafin rana ko zafi ai suna maganin mai sanyi kuma amma sai Allah ta'ala ce taqikumul harra to abinda malaman tafsiri suka fassara wannan ita ma shine taqikumul harra wal barda wato za su kare ku wajen jin zafi da kuma mai sanyi amma sai aka faɗi bangaren zafin kawai amma kaga tufafi galibi ma ai sun fi maganin sanyi din ma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi bangare ɗaya to anan ma fadhakkir in nafa'ati dhikra idan wa'azin zai yi amfani ko ma ba zai yi amfani ba kai dai ka yi ka fita sai ya zakaru mai ya kasha Allah tabaraka wa ta'ala ce sai ya zakaru mai ya kasha wanda yake tsoron Allah tabaraka wa ta'ala yake da taƙawa zai wa'azautu idan aka yi wa'azi duk wanda yake tsoron Allah ta'ala zai wa'azautu wanda ba tsoron Allah kuma shi wannan ya rage nasa shi kan karbi da shi kawai kai dai ka ci gaba da wa'azinka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya gaya masa wannan to kaga kenan min babi aula mu wanda muka zo daga bayan baya cewar kai wa'azi kawai karka rika kallon gefe da gefe ko waigen baya wanda yake ganin cewa ba zai yi wa'a wato ba zai azatu ba ka kyale shi kada kawai kai wa'azinka wanda yake mai tsoron Allah zai dauki wa'azi ya aiki da shi wanda kuma yake ba mai tsoron Allah ba zai yi watsi da wannan zaka ga mutane kuma ilimin dan adam yana bukatar wa'azi kuma ilimin dan adam yana bukatar tunasarwa kowane ne shi amma sai ga mutum ya shantake ya zuwa ya koyi ilimin addini baya zuwa ya saurari wa'azi shi ba kuma ya sauraron wa'azi din a kafafe wato na zamani a ce ko a waya ko a rediyo ko a kaza ko a kaza kawai shi ya zauna haka mutuwa ta zo ta dauke shi haka ba ruwansa kawai kaga cikakken dan takife kenan inda bai san bai da garanti ai amma kuma ya ƙi yayi kokarin bari ya gyara kaza da kaza da kaza da kaza saboda kaza Allah rufa shi fa zakkir in nafa'ati dhikra sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace sai yazakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa yatajannabuha wato zai nisanci ita wa'azi din al-ashqa wanda yake tababbe a ilimin Allah tabaaraka wa ta'ala ya san wani tababbe ne za ga baya son wa'azi kwata-kwata duk abin da yake da alaƙa da tunasarwa a ja hankalin mutane su gyara ayyuka za ga baya so ya za a je a koyi addini za ka ga zuciyarsa ma ba ta ba shi damar baya sha'awar ya za a iya koyi kaza abin da bai sani ba ba zai ma iya jurewa ba to irin waɗannan muna roƙon Allah tabaraka wataala ya kare mu daga irin waɗannan saboda al'amari ne wato akwai abin tsoro a ciki kaga mutum yana ta nisantar abin da yake akwai fahimtar addini a ciki akwai tunasarwa ya za a haɗu da Allah ta'ala gobe da kiyama lami lafiya ya ji ɗabi'arsa zuciyarsa ba ta so wannan yana daga cikin wato al'amura mafiya ba da tsoro sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ya tajannabu al'ashqa sai ya ce allazi yasla an-nar al-kubra shi wato wa ya tajannabu al'ashqa wanda yake shaqi in aka ce shaqi tababbe kenan wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya san su tababbu ne ba mutanen kwarai bane za su nisanci wa'azi ba sa son wa'azi kuma su din irin wannan shine Allah ta'ala ce allazi yasla an-nar al-kubra wa irin waɗannan su ne waɗanda za su shiga wuta wacce take mai girma wuta wacce take babba wacce take mai girma wutar jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tana da abin nan wato taya ko wato abin zama har guda wato guda saba'in guda afuwan guda dubu saba'in kuma kowanne guda ɗaya mala'ika dubu saba'in suke kamawa su jawo wannan kafafin guda dubu saba'in ɗin su kawo ta farfajiyar da za a yi hisabi inda za a ajiye wutar jahannama kaga tana da girman girman gaske kenan mala'ika fa guda dubu saba'in su ne a jikin taya ɗaya ko jikin kafa guda ɗaya kuma kafafin guda dubu saba'in lalle wannan girman ya kai girma ya wuce tunanin dan adam ma a gidan duniya iya gane me girman yake shi yasa nan Allah ta'ala yace allazi yasla an-nar al-kubra wanda zai shiga wuta wacce take mai girma Allah tabaaraka wa ta'ala ka kare mu idan yan wuta suka shiga cikin wuta Allah ta'ala yace thumma la yamutu fiha sa'an nan ba zai mutu a cikin wuta din ba domin idan mutun ya mutu kaga me jikinsa ya huta da jin radadin zafin ai sai Allah ta'ala ce ba zai mutu a ciki ba wala ya haya ba kuma zai rayu ba subhanallah wato ana cikin tsanani kenan ba a mutu ba kuma rayuwa ba rayuwa ba mutuwa mana la ya mutu fiha ba zai mutu a ciki ba ballantana ya huta wala ya haya ba zai rayu rayuwa mai daɗin da zai ce shi yana rayuwa ba shi ɗan wuta kullun cikin tashin hankali yake kullun cikin masifar gana masa azaba ake wacce jikinsa bai taba ji ba idan mutum ya shiga wuta gobe alkiyama fa wato jikin mutum canza wato karfin jikin ake yi ba irin yadda yake a duniya ba domin ba mutumin da za a bar shi a masa azaba da wuta a irin yadda jikin ɗan adam yake a gidan duniya jikin ya iya ɗauka sai an canza ai ko da a duniya idan mutum ya yi rauni ko za a masa wani abu a likitance sai a ce a masa allura kar zafin nan duka ya shiga jikinsa idan aka taba nan gurin da zafin duba zai iya dauka ba zai iya mutuwa ko ya suma ko ya shiga wani irin yanayi ko ya taba kwalwarsa ko na makamancin haka saboda zafin ya wuce wato adadin kafasatin zuciyarsa ba ta daukar wannan zafin ba aga a duniya fa kenan to gobe alkiyama babu wani mutum da yanayin jikinsa zai iya daukar radadi da zafin da yake cikin azabar Allahu tabaraka wa ta'ala gobe alkiyama sai an ƙara ƙarfin jikin ta yadda za a gana masa azabar ta yadda kuma zai mutu ba ana ta masa azabar yana jin zafin amma kuma me bai mutu ba Allah ta'ala ka kare shi sa na hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan yan wuta aka yi su gidan wuta wanda suke su musulmai ne amma sun yi laifukan da Allah ta'ala bai yafi ba an kai su gidan wuta idan aka zo ceto za a ɗebo su ƙadim tuhushu sun ta ƙwaiƙwaye sun motse amma suna motsi saboda suna da rai sun ƙone sun yi wani iri za a kwaso su sai a zo a ajiye su a bakin wani wato wata hanyar ruwa a aljanna a bakin aljanna sai a zuba su a nan gudun sai jikinsu ya toho kamar yanda ciyawa take tohowa sai jikinsu ya toho dama suna motsi tun da ransu a jikinsu ba su mutu ba duk azaba da ake musu nan amma kamar ka sa leda ko irin bal kwallo da yara suke tare da nan a wuta kaga ta motsi ta tare haka za ka same shi amma yana motsi sai a kawo su a nan daga baya sai jikinsu ya tsoro Allah ta'ala ka kare Allah tabaraka wa ta'ala yace thumma la yamutu la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka lalle ya rabauta duk wanda ya tsarkaka duk wanda ya tsarkaka daga shirka yace la ilaha illallah to lalle wannan ya tsarkaka haka wasu malaman tafsiri suka ce man tazakka wanda ya tsarkaka daga ainihin shirka wasu kuma suka ce man tazakka ana nufin wanda ya zakkar fit da kai ake nufi قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه يأنبت سونا أبنججنسا فصلى ييصلى يأنبت سونا أبنججنسا معنا زنتن شيني قد أفلح من تذكى حقيقة ديك وان دي يباد ذكر في الدكي يا ربوتا كما وذكر اسم ربه يرنك أنبتن سونا أبنججنسا أهنية تفيا مسلاتين إيدي ko farfajiyar sallar idi fasalla ya je sallar idi da yawa daga cikin magabata haka suka fasa cewa kada aflaha man tazakka wanda ya bada zakkar da kai ya fita yana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd yana nanatawa har je masallacin idi kuma ya sallar idi kace to wannan da shi ayar take shine kad aflaha din wato hakika ya rabauta na mata an gane da yawa kuma daga cikin magabata akan wannan tafsirin suka tafi nafi wato yaron gidan abdullahi dan umar ne yaron abdullahi dan umar ne yake cewa idan aka dawo daga sallar asuba in muka dawo duk ranar idi in muka dawo da abdullahi dan umar in ji shi nafi yake bada hadisi sai abdullahi dan umar ya tambaye ne ya ce ya nafi akharatta zakka an fitar zakka da kai kuwa tunda shine yaron gidansa shine mai cire zakka ya san adadin iyalan gidan shi zai gwada ya bayar an bayar kuwa yace idan nace a a zai ce nafi cire ka bayar idan kuma nace eh sai ya ce na'am mu kintsa mu tafi sallah domin a cikin wannan sha'ani ne wannan aya ta sauka qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fa salla yace abdullahi dan umar sai yace da ni akan wannan sha'anin abada zakkar da kai mu tafi masallaci muna tasbihi mu yi sallah akan wannan ne aya ayoyi suka sauka na fatan ga wa zakara asma rabbih fa salla sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace bal tu'thiruna a'a bal tu'thiruna al-hayata dunya ko mutane kuna zabar rayuwar duniya ne kuna fifita ta akan rayuwar lahira kun damu da duniya kawai sai Allah ta'ala ce wal akhiratu khairun wa abqa lahira kuwa ita ce khairun tafi alkhairi wa abqa tafi zama ita ce mai zama dindindin amma ita duniya duk yanda aka je sai ta kare ita duniya komai nisan jifa ƙasa zai fado duk yanda rayuwar dan adam ta tafi dole sai an wayi gari rayuwar ta kare yanzu ya zo mutuwa annabin Allah Musa alaihi salam dama su annabawa zaɓi ake ba su idan rayuwarsu zo ƙarshe in za a karɓi ran annabin Allah sai an ba shi zaɓi duk wani annabi sai aka aki mala'ika jibril ai mala'ikan mutuwa malakul maut ya je karɓo ransa da ya je ya zo ya ba shi zaɓi Allah ta'ala ya aiko ni annabi sallallahu alaihi ya ce sai yadda ki mala'ikan ya kuma ya ce ya ubangiji ka tura ni gurin bawanka bayya san mutuwa sai ce to koma ka ce da shi ya sami sa ya ɗora hannunsa a kan fatar san duk adadin da hannunsa ya rufe na adadin gashi to zai rayu adadin wannan gashikan wato shekarun wannan gashin ka duba gashin saniya fa inda ki ƙanana ƙanana idan ka sa yatsarka kawai iya gaba ɗewa in ka ɗan ɗora ka san ɗari ne za ka rufe suna da yawa to Allah ta'ala ce ka ce masa ya ɗora hannunsa a fatar saniya a bayan jikin gashin saniya adadin da hannunsa ya rufe na gashin to adadin wannan zai yi shekaru adadin wannan duk gashi ɗaya shekara ɗaya duk gashi biyu shekara biyu mala'ika da zai ga nan musa sai ya ce da shi to bayan wannan adadin fa idan ya wuce ya ce daga nan kuma sai na zo na karɓi rayuwar ya ce to in haka ne a ɗauka yanzu ma saboda ya san fa za ta ƙare idan hannunsa ya rufe gashi miliyan ne a za su iya ƙarewa tunda an ce miliyan duk abin da aka faɗa yi an faɗi ƙarshen kenan wal akhiratu khairun wa abqa sai Allah ta'ala ce inna hadha lalle wannan wannan dinnan ana nufin tun daga kan qad aflaha man- ayoyi hudun da suka gabata qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa waɗannan guda hudu sune Allah ta'ala ce inna hadha lalle wannan abin da aka ambata cikin waɗancan ayoyi guda hudu lafi suhufil ula lalle yana cikin wato littattafan farko wannan abin da aka hakaito cikin waɗannan ayoyi guda hudu littattafan farko ma kafin alkur'ani ma akwai wannan maganar a ciki wanne ne daga cikin littattafan farkon ya kunshi waɗannan ayoyi guda hudu sai Allah ta'ala ce suhufi Ibrahim wa Musa a cikin littafin suhufi Ibrahim wa Musa akwai irin waɗannan bayanai wato irin waɗannan ayoyi saƙon da suke ɗauke da su waɗannan ayoyi guda hudu na fatan gani suhufi Ibrahima wa Musa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karanta wannan suratul a'la din wato yayin shafa'i. Raka'ar farko sai ya karanta sabbi wannan sura kenan. Raka'a ta biyu kuma ya karanta suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun. Wato wutirin kuma sai ya karanta qul huwa da falaki da nasu yana daga cikin sunnar sayin wannan. Amma in mutun yayi sabanin wannan kuma dai shafa'i da wutirin sa yayi. Na fata an gani. amma yin haka ɗin shi ma akwai lada a cikin bin sunar annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya karanta waɗansu ayoyin ko surorin shi ma kuma yayi wallahu alam da wannan muka zo ƙarshen wannan sura abinda muka yi dai Allah ta'ala ka sa mu yi tarayya cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ka gafarta min dama kuma lokaci yayi nan za mu takaita insha Allah wani sati za mu ci gaba da sura ta gaba سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك